مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تبرز فيه الفرس انهم قد انذروا بغلول البؤس والنقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبات ايوان كسرى وهو منسلم كشمل اصحاب كسرى غير منتهي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنار خالدة الانفاس من حسبي عليه والنار سائل العين من سلبي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وساء ساوة انقاذت مهيبتها ورد والدها بالغيث نزلي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ما بالماء من بلل كلا وبالماء ما بالنار من ضرب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تعجب والانوار صادعه والحق يزهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امو وسمو فإلى البشائر لم تسمع وباركة الأنزال لم تشمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المخرج لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقال ما أعينوا في الحكم من شرب منقذة وكما في الأرض من سنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أتاك لا عن طريق الوعي منهزم من الشياطين يقف إسر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم حلقا أو قال أبراج أو عسكر بالعصا من راحة يرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبذ به بعد تسليم ببدنه ما نبذ المسبح من عشاء ملتئم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الجنه وعلى اله اصحابك المسلمين وعلى اله حق قدره وكتابه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
an kwana ana ta yawon maulidi allah ya tsamake mu to shi ne shehu busiri allah kara masa yadda yake cewa a bana maulidi ko an ɗibi usuri wato kaga haihuwar manzan allah shi ne maulidin nasa haihuwar manzan allah a bana ya bayyanar da ɗibi unsuri tsarkin asalinsa ai wato wato shi zancen ka misali nasabar manzan Allah mahaifan manzan Allah tunanin a ce tsarkaka ne muminai ne waliyan Allah ne ai ta ƙare ai tun da suka fitar da wato sayidul wujudi wanda khairu khalqillahi alal idlali suka fitar da sayidul mursalina khatimul anbiya'i suka fitar da shi to ai shi kenan wannan samar da manzo Allah daga gare su shi ya bayyana da tsarkin asalin nasu ba wani zancen bincike ba zancen bincike haka abin yake haka abin yake duk wanda wannan haske muhammadu ya ratso to zababban allah ne yawa sai allah ya zaɓa tukuni zaɓin allah ko bai taɓa sauka kan wanda yake a zalimi ba Mhm, la yanalu ahdi zalimina yawa bai taɓa sauka kan azzalimi ba kafiri ba ya ɗiba mubtada'in minhu ya al'ajibin tsarkin mafararsa wa muhtatami da macikan lamarinsa makka da madina al'ajibin tsarkinsu alaihi salatu wassalamu yaumun yini ne ta farrasa fihi kursu da farisawa suka tsinkayo suka gano annahum cewa su kada unziru wato ita firasa tsinkaye ne hange ne da kuwa ta hankali kuwa ta wata kuwa ce a cikin hankalin mutum take bashi bira take bashi sawaba a cikin hangensa ita ce ake cewa firasa wanda in ya hango abu ya hango cewar abu kaza za- zai zai kasance to shi ke to haka abin yake ne shi ake cewa firasa an fahimta ita ko firasa tun mumini din nan da ake cewa bai nan zurbi nurin lahi to su farisawa sun yi tsinkaye ko da yake tsinkayen kuma bai amfane su ba sun tsinkayo annahum cewa su kad unziru gargadi ya zo musu bi hululil bu'si da saukar tsanani wa niƙami da azabu akan mulkinsu akan sarautarsu akan ƙasarsu ka gani wa ba ta iwanu kisra don haka katangun nan na fada kisra sai suka kwana huwa mun sadi'un suna masu tsatsagewa tsatsagewa tun gabanin miladin manzo Allah tun manzo Allah yana cikin cikin mahaifiyarsa yana shimfiɗa a nan alaihi salatu wassalamu tun da ya samu wasu 'yan watanni shikenan a cikin cikin mahaifiyarsa alaihi salatu wassalamu shikenan tun daga nan wato wa'annan katangu na fada kisra suka soma tsatsagewa suka soma daddarewa me ya dara su o'o mujiza ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama ka shamli ashabi kisra kaman yadda taron fadawan kisra dogaransa 'yan fadarsa gaira multa'im ya zamo ba mai tattaruwa ba ra'ayinsu ya soma tarwatsewa kuma an fahimta suka soma samun saɓani da junansu yadda ginin ne ya soma tsatsagewa sai aka soma samun tsatsagewa kuma da yadda suke a cure da ƙarfinsu da kasan daga an soma samun rabuwar ra'ayi rauni ya zo yau wato haka aka zoma kuma a cikin ashabu kisra su ma tun daga din farowar manzo Allah duniya an fahimta ai Mhm. Ah, wannaru sannan wutarsu ta zamo hamidatul amfasi mai bucewar numfafashinta min asafin saboda tsananin damuwa alaihi akan tsatsagewar wannan gini nasu sai ya zama na cewar kuma ita ma wutar ta buce kamar ta buce ne saboda damuwa saboda bakin cikin wannan daddarewar da ginin ya yi masu bautar ta kuma ra'ayinsu ya daddare ya kun san bautar wuta suke yi wannan haru sannan wannan wato kogi nasu wannan ƙorama tasu ƙoraman nan tasu sahil aini ta zama mai kafewar idaniyarta min sadami saboda ita ma musibar da ta same ta saboda musibar da ta same ta shikenan wannan ƙorama ita ma ta kafe wa sa'a sawata sannan mutanen sawatu mahadu sawata ita sawatun nan yanzu tana cikin ƙasar iran ne tana arewacin iran daga daga ina ganin kamar gabas haka nan tana tana gabas da hamdana to ka kuma hamdana ai gabacin gabacin arewacin iran ne iran nan fahimta Ah, to saboda haka ita ma sawatu nan tana can gurin Ah, wato mutanen sawatu sun yi bakin ciki an gadar buhairatu a saboda ɗan kogin nan nasu kogin nan nasu ya kafe kogin da shi ma akwai tsafe-tsafen da suke a cikinsa wannan kogin wa rudda wariduha an juyar da duk waɗanda suka gangaro domin wato yin wani abacin kogin nan an juyar da su bilgaizi da tsananin makarar fushi hina zami yayin da suka buƙatu da ruwan suka yayin da suka suka je mata cikin kishi ka annabin nari ma bil ma'imin balalin sai ya zamo kai ka ce abin da ya tabbata ga ruwa min balalin na damshi shi ya tabbata ga ita wutar wajen wutar saboda tsananin bucewarta saboda tsananin buce harararta ga baki daya da alamunta ba sai zamana kuma kamar danshi danshi ne ma a gurin saboda tsananin bucewar wutar kamar danshi danshin ruwa ne a gurin huzunan dan tsannan bakin ciki wa bil ma'i ma bin nari min darami sai zamana kuma wurin da ruwan yake inda korama take shi kuma saboda tsananin kafewar ruwan sai zamana wurin hawa turri turri yake kaman wuta ce kaman wuta ce a gurin wal jinnu tahtifu aljanu suka dinga muryoyi suka dinga maganganu saboda lokacin nan ba a riga an tsare su ga barin jin abin da yake uh, gudana a cikin malakutun lahi ba suna tashi suna jiyo labarai da maganganun mala'iku suna jin labarin zuwa manzan Allah duniya cewar ga abu nan ya taho saboda haka suna kawo bokaye bokaye suna gaya wa manyan sarakuna akwai wani tashin hankali da yake tafi akwai wani addini wanda wani zai zo da shi wani kaza kaza kaza zai zo da shi wanda zai karya mulkin ku ba makawa ka to saboda haka wannan labaran ya soma zuwa musu daga aljanu sun soma zuwa musu saboda sannan ba a tare su ga baki ɗaya ga barin sauraron zance ba tukunna wala anwaru sannan hasakai atun suka dinga bayyana tun daga kan wato cikin fusakun mahaifansa iyaye da kakanni wanda suke ɗauke da wannan nuri muhammadi da aka dinga gani a tare da su wal haqqu ya zaharu sannan gaskiya ta dinga bayyana min ma'ana ta fuskan ma'ana ana ganin alamun cewar ga gaskiya nan ta dosu za ta rushe ƙarya wa min kalimi hakan nan a cikin kalmomi ma ana ji daga dabbobi ne daga aljanun ne daga abin da suke sandaru ne ana jin bayyana har daga gumaka mutum sai zo ya tsaya gaban gunkin sai dinga jin wata waka tana fitowa wata ke da ishara da zuwan tauhidi duniya ai ga san kisar dimaru wannan gunkin ammu wasanmu amma sun makance sun kurumci fa'ilanul bashairi wato bayyanar da waɗannan bishar da zuwa manzo Allah lam tusma sai zama kaman ba a ji ta ba wa barikatul inzari sannan hasken wannan gargadin da aka yi musu wannan walƙiyar gargadin da aka yi musu lam tushami kaman ba su hange ta ba kamar ba su ganta ba ba su ga wannan walƙiyar gargaɗin da ake musu ba na duk wa'annan abubuwa da suke bayyana in zari ne ba an zari ba min ba da ma a habar al'akawa kahinuhum bayan dama boka ya riga ya gaya mutanensa labari da annabi na homomu wajja na cewar addininsu karkatacce lamya kuma ba zai tabbata ba wato abin nan su farisawa bokansu ya riga shine mu bizanu ya riga ya ba su labari cewar addinin su ba zai tabbata ba shi kisira? eh duka wato shi mu bizanin yayi shi ma kisiran yayi kowannen su ya ruwaya da take masa ishara zuwa ga wato gani yayi cewar wato kasan akwai ƙoramar dajilata wadda ita ce ta raba tsakanin daular farisawa da kuma kasashen larabawa wanda wannan sai an ƙetar wannan ƙoramar daga can kuma ƙoramar ce ƙasaitacciya fara ƙaƙiya sai an ƙetaro ta za a shigo gabar a shigo abin nan cikin ƙasar farisa su kuma sai sun ƙetara ta za su shiga a ƙasashen larabawa shi ya sa shi mulkin farisawan ba su yi wani tamakuni akan ƙasashen larabawa saboda wahalar shiga ƙasar na farko sai sun ƙetare wannan ƙoramar sannan suna ƙetare ta kuma sahara ce ta tashi hankali mulamalan miliyoyi kamun su je inda daulolin larabawan suke saboda haka allah ya tsare jaziratul arabin da abubuwa da yawa ta yamma nan ga bahar maliya shi ma ya ka ƙetare bahar maliya tukunna kuma in ka je ɗin kana zuwa tahama ce tahaman nan sai allah ya yi mata wani irin lamari sai zama wuri ne busasshe da ba wani abin da za a yi sha'awa a wurin ballantana sai dai ahalin gurin ballantana ce ko akai musu hari ana so a cinye su da yaƙi to saboda haka amma tare da haka shi kisra ya mafarkin cewar ga mutane wasu irin mutane daga cikin larabawa sun hayo raƙuma kuma sun ƙetaro kan wannan dajilatan suna tafiya kan raƙuman kuma a kan ruwa kuma suna tafi sun keto runduna-runduna sun faɗo ƙasarsa sun mutsike mulkinsa a ji abin da ya fara ta masa da hankali wannan ruɓiya saboda haka ya firgici saboda haka ya gaya musu kuma suka gaya masu cewa ai ba maka wa biya ai labarin yana da zamu yi shi a cikin mori in Allah ya so ya yarda to min ba da ma ayanu da daga lokacin na sha tiran ta yi wa ba da ma ayanu bayan abin da suka gani kuru-kuru fil ufuki a cikin sasannin sama min shuhubin munqaddatin na daga tartsatsin taurari masu sarayowa suna faɗowa kan aljanu wifka dace da mafil ardi daidai da abin da yake cikin ƙasa min sanami na gumaka wifka daidai da abin da yake cikin ƙasa na gumaka su ma sai aka dinga kifar da gumaka akan fasakonsu a wannan lokaci na miladin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta ga damun haziman an ɗariƙin wahayi har sai da ya zama mai tserewa daga barin tafarkin zuwan wahayi shine tafarkin sama kenan dan gudu suka dinga sharawa a guje idan tantsatsin ya zo zai kone su aljanin sai su sharo a guje daga wuraren da suke zama a sasannin sama sai su sharo a guje sai zamana munhazimin mai gujewa an ɗariƙil wahayi daga barin tafarkin sama shine tafarkin wahayi gada ya zamo ya kafu yana bibiya ithra sawun munhazimi wani mai gudun mina shaɗin daga da shaɗanu wato ma'ana suka sharo a guje wannan na bin wannan wannan na bin wannan suka shara a guje haka suke in sun laɓaɓa sun hau suna son su ji abu to daga an bangaso bangashe daga tauraro an jeho su da shi sai kaga wannan na bin wannan abu da shi ne manhazimin ya kafo isra manhazimi mai gudu yana bin wani mai gudu mina shaɗin daga shaɗanu ka annahum kai ka ce su abu ɗalu abrahatin kai ka ce sadaukan ne na abrahatu wanda muka yanzu su haraban wajen gudun da suke yi kai ka ce sadauka ne na abrahatu ka san haka suka yi lokacin da wato ɗayar ababila suka taso daga wajen jidda don daga wajen kogi suka taso kogin kogin baharmaliya ɗin daga nan kaman daga nan suke wayannan tsuntsaye allahu alamu ko nan aka halice su amma dai daga nan saitin nan suka taso suka yo sama suka yi gabas suka shiga tahama suka zo daidai kan layin shiga harami daga inda sadokan abarhatan suke suka so ma jifansu da wannan duwatsu to saboda haka sai zama ba dukkan wato su wannan na abarhata ya kashe ba suka dinga sharawa a guje da suka ga abin da yake faruwa wasu sun tsere to gudun da aljanu suka dinga yi daga hanyar wahayi kamar gudun sadokan abarhatu din nan awa askarin ko kuma kamar irin gudun runduna rumi da aka jefe ta rundunar bilhassa da tsakon kwani min rahatai daga tafuka manzala wato rundunar nan ta hunainu yadda aka damƙi rairayi damƙin rairayi aka watsa musu ɗin nan shi ke nan kuma kowane ta shiga hancinsa ta shiga idanunsa ta shiga kunnuwansa ya dinga masike masike yana juya a baya yana neman hanyar gudu na bizan bihi wato tsakon kwanin da ya jifa da shi da ya jifa da shi tsakon kanin da ya jifa da shi jifa na bizan ɗin masdari ne ko ya face masdari wanda yake mansubin bi fi'ilihi al-muqaddari na baza bihi na biza ya yi jifa da shi jifa ya yi jifa da tsakon kwanan jifa ba'a da tasbihin bi baɗin ima bayan tasbihin wannan tsakon kwani a takun sai da suka yi tasbihi a takun tukunna suka sallama wa annabi kuma ya jefa wa kafirai su ka gani ko na bizal musabbihi kai ka ce kamar muwafaka aka samu sai zama irin jifan na shi ma mai tasbihi annabi yunusa kenan allazi kana masjidu hudhudu wanda masallacinsa mihrabinsa na gani da allah cikin cikin kifi annan yayi munajatin da allah ya karbe shi kuma ko to saboda haka shi ma da yazo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin saboda haka dole kifi ya hamayo shi yawo waje da yawo waje kuma ba arsalan ila mai ati alfin awa ziduna Allah ya jefa shi kuma kan kafircin wasu kafiran su ma ya getta su anan to haka yanda kaga haka aka annabi Yunus kaman wannan karamar aka wannan tsakon kwanda suka shiga tafin manzon Allah su ma da suka yi tasbihi suka yi tasbihi sai manzon Allah ya jeho su suka je suka karya kafircin Hunainawa kaman yanda wato annabi Yunus da ya tasbihi ya tasbihi a cikin kifi shi ma aka jeho shi wanda ba zina ku ai jifan kenan ko ba haka ba min ahsha'i daga kayan cikin nan na multaqimi mai hadiyarsa shine kifi alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammad